الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مسلمين muna jaddada godiya wa Allah subhanahu wataala da ya azurta mu da ganin wannan safiya muka halarci sallan asubahi cikin jam'i Allah ka karba mana ibadan mu Allah ka yafe mana kurakuran mu na'am insha Allah ta'ala yau muna 27 ga watan biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da sha takwas ko ga watan sha ɗaya miladiyar haihuwar annabi isa 2025 za mu ci gaba da wannan darasi na karanta wannan littafi mai suna masail fikihiyya wanda babban malami a sheikh farfesu abubakar zubairu madaki hafizahullah ya wallafa allah maɗaukakin sarki mana jagoranci za mu tashi akan alhududu haka ne ko? malai ce alhudud haddodi haddodi wannan na ko ba haushe ma haka yake abin nan ya ce haddi kawai taron sai ce haddodi alhudud mana haddodi mali ce alhudud jam'u haddin in an ce alhudud to jam'i ne na haddi in an ce haddi kuma menene a luga suka ce shine almanu alhaddu ma'anahu fil lugha almanu ma'ana hanawa hanawa amma suka ce tarifinsa a shari'a kuma zai kasance wato shine huwal uqubatu almuqaddaratu shar'an fil ma'asiyati huwal uqubatu shine hukuba almuqaddaratu wanda aka yi masa wani kaddara mana aka iyakance shi shar'an a shari'ance fil ma'asiyati a bisa wani sabo ko wani laifi dai kasance istilahinsa a shari'ance haka suke kawowarsa bala ya ce wa hududullahi maharimahu wa hududullahi maharimuhu haddodin Allah mana iyakokin Allah shine abinda Allah ta'ala ya haramta allati mana al-ibad min an yantahikuha shine wanda ya hana bayi kada su keta wannan iyakar Allah ya iyaka kar ka sallake nan to ma'ana shine ya hana bawa kada mutum ya zo ya keta wannan iyakar an ce karka shiga ta can to ga wani iyaka nan karka zo ka tsallake shi ka tsaya daidai iyaka an fahimta da kyau ko? duk don haka duk abinda ubangiji ta'ala ya abin nashi haddinsa kenan ya haramta shi to haddinsa kenan ya bar ya maka umarni akan halal ya maka hani dangane da haram to tsakanin haram da halal akwai iyaka to wannan iyakan karka zo kai ballantana ka tsallaka kada ma ka yi kusa ballantana ka tsallaka don shi yasa da aka ga akwai abubuwa da dama da Allah madaukakin sarki ce karku ma ku yi kusa abinda zai kusa ta ku zuwa ga wannan haram din ma karku zo ganga da shi ballantana har ku abuka domin kai kusa da abukan to ya kusa ka shiga kan ra'iyyar a haular hima kamar mai kiwo ne zo dab da iyaka to kaga ya kusa ya abuka to baka zo kusa ma ballantana ka fada kai nesa nesa baka zura wa mace kallo ba na inna laha ballantana ka kuso ka maso ganga da ita ballantana kai magana da ita ballantana kuma kai zina kama rumsa idonka to ina maganin kuma ka ka kusace ta kaga babu baka je jikin kaya ba na mutum ballantana wani sha'awa ya dauke ka ballantana ka yi sata an fahimta da kyau ko? shi ne mala yake cewa allati mana al'ibad min an yantahi kuha wanda Allah ya hana bayi kada su keta wannan iyakar wa la murtakibiha hukubatun muƙaddara fishar malice a kan waɗanda suka zanto cewa sun hau kan waɗannan saɓuɓɓuka da allah maɗaukakin sarki ya hana kad a hau kansu kar a keta alfarmansu kar a tsallake iyaka sai ce hukubatun muƙaddara kowanne allah ya sanya masa hukuba da za a yi wa mutum in ya ketare wanda aka ƙaddara shi fi shari'a shari'a ma'ana wanda aka iyakance shi a shari'a wani hukuba da allah ce ga yadda za a yi ga adadin da za a yi ga kamar da za a yi an fahimta da kyau ko dukkanin abin da allah madaukakin sarki ce na iyaka ne karka ketare to in ka ketare ga wata hukuma da allah ya tanadinta wanda aka kaddara mata an fahimta da kyau ko malai ce wahiya ga sunan iyakokin da kuma in mutum ya tsallaka kuma da hukumomin na ɗaya sai ya ce me azina ya zama ba azani ba azina don azani sai zanto ismul fa'il azina sai mala ya ce na farko shi ne zina wa huwa watsawar rajulul mar'a filkubuli min gaidi milkin wala nikahi ma'anan zina shi ne watsayin rajulil mar'ati namiji ya taki mace filkubuli ta gaba min gairi milkin ba tare da cewa baiwa ce mallake ta ba baiwar mace kai ne kasai baiwa ko kuma aka baka baiwa sakamakon jihadi aka mallakar maka da baiwa to ya halatta maka kaje ka yi sadakar ita har ma ku haihu da ita har ma yayanta su sama mata yanci ta fita daga karkashin daga karkashin bauta domin lokacin da ku haihu da ita jira kawai take ka mutu in ka mutu shikenan ta samu kanta cikin yanci na'am ba kuma an ce ta kashe ka bane yawa ta barka ka mutu tunda da yawa mazaje suna mutuwa su bar matansu ko da yawa sai ga waɗanda matan da suke mutuwa su bar mazajensu ba su da yawa amma da yawa mazaje suna mutuwa su bar matansu da sai zanto lokacin da ka mutu shi kenan kaga wannan baiwa ce a ce kuma to ba mallakar ta kai ba ba baiwar ka bace sannan kuma ka zo kai katake ta wala nika ko kuma ba aure ka zo ka take ta to sunan wannan abin da mutum yi sunan shi zina an fahimta da kyau ko to akan wannan kuma akwai hukuba mala yace huwa haramun min al-kaba'ir wannan zina din haramun ne cikin manya-manyan kaba'irai haramun ne saboda zina yana da illa Allah ya haramta shi dalilai masu yawa na illolinsa da ya sa aka haramta saboda mutane in dai suna yin zina za su dawo kamar dabbobi don mai bambanta su da awakin anguwansu yanzu dan busurun anguwa duk mutum akuya da ya gani zai bita ko uwarsa ce haka ne ko yayarsa ce ko kanwarsa ce zai bita to mazinaci haka yake shi ma ya samu dama da kannansa da yayinsa duk zai iya bin su duk zai iya bin su wannan illa ce sannan kuma ba in zina ta yadu ba a gane dangantaka da kyau ba a gane dangantaka da kyau domin abubuwa ya cakuɗe shi yasa da Allah madaukakin sarki ya keɓance cewa sai dai aure ta nan ake so mutum ya samar da zuriya ba don kuma saboda tace zuriyar ba tare da ta gaure da wani abun nan ba saboda kaga gado zai zo shiga to in aka ce kuma na ana haihuwa kawai ko ina ka je ka haifi to ya za a tantance wannan gadon a gane cewa wannan yayanka ne waɗannan ba abin nan naka bane sannan lokacin da ka je kake zina da wata mata ta haihu to karka dauka kai kadai ne ka haihu wannan dan ba mamaki ma ba jininka bane tunda ita ta kasance mazinaciya kai ma ka bita to in ta zo ta haihu ba mamaki ko danka ne ko ba danka bane dan ba za ya ganewa ba lokacin da ka sa da ita cikin ka ne ya shiga ko cikin wancan dan iska ko na arin nan ne an fahimta da kyau saboda kowa da kowa ya samu kwatan zuba shi yasa ba walakantacciyar mace da karuwa kowa ya samu wajen zuba kayan shi shi kenan da kafiri da musulmi da wane ne duk ta rikice kawai yasa wallah babu abin kyama irin karuwa saboda kowa ya kawai kowa ta ba shi dama ta zama kawai kaman kaman abincin kaman kwanon abincin kashin dada dan ka san kwanon abincin kashin dada shine wanda bai da bai da iyaka da zuba mu arne ya ci cokalin ma arne ya ci kai ma ka zuwa zuba ma ka ci kwanon ku daya da mishan taba da mishan wiwi shan kwaya da kafiri kai ba wai dan da a kushe kashe amma abincin gida ya fi gaskiya yi wallah in ba matsala ba ba abin da zai sa kaje ka abin nan kwanuka kwano gashi nan kawai kowa da kowa na ce a ciki ka mai sha'i to haka komin yake kowa ne zai dosa na bakin shi a jiki kowa ne zai na bakin shi a jiki mai shan taba ya zo ya sha da kofin kai ma ka zo ka sha kwarai da gaske gaskiya abin kyama ne wallahi zina in ka bi shi a hankalce kawai kuma ba wanda zai so a ce yansa ko kanwansa ko mahaifiyarsa a ce tana zina tsakani da Allah ba wanda zai so to a to inda da ka bi wannan shi yasa wani bawan Allah da yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya yarda ya musulunta kaza kaza kaza amma shi ba dai bar kaza ba dai bar kaza ba daga ciki sai ce shi ba dai bar zina ba manzo Allah yayi masa magana ta hikima ta hankali ta inda hankalinsa zai kamu yace kana so a yi da mahaifiyarka yace a kana so a yi da kanwanka a kana so a yi da yakka a kana so a yi da yace to duk waɗanda kai zina da su dinnan su ƴaƴan waɗansu ne fa iyayen waɗansu ne kannan waɗansu ne baka san su ma yadda kake kin aida naka su haka suke kin aida nasu ba waye dai so mahaifiyarsa ce tana zina waye dai so a ce yarsa tana zina waye dai so a ce yarsa ko kanwarsa tana zina waye dai so to yadda kake kishin naka nan wayancan su ma da kaje ka fada musu ba su ma suke kishin nasu ba a sai kenan kaga ka keta musu alfarma abinda kai inda za maka kai ma ranka dubu zai baci an fahimci maganar da kyau ko to ko a hankalci kaga mutum ya kamata a ce wannan harkar kwata-kwata mai kusace ta ba da kuma za mu gane muninta ne ta bangaren yadda allah maɗaukakin sarki ya sanya mata hukubat hukubat hukubobi a kanta ta yadda ko da ma kalli yadda manzala sarai ya ɗebe hasken annurin abin nan ya ce za a ɗebe hasken annurin mai yin zina inda har mutum na zina to hasken fuskansa zai watsi mana a gan shi da kima da mutunci babu shi da ka zai kasance kawai bayi da kima bayi da mutunci inda ya kamata da girmama shi ya warakanta shi an fahimci maganar da kyau ko? to shi ne malaki cewa wannan yana daga cikin manya-manyan kaba'irai zina kuma kaga a yau sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai al'umma yadda ta fada kan wannan harka ya'ya da yawa an haife su ba su san ubanninsu ba wayannan ya'yan kuma sun girma sun zama manya-manyan mutane in ba Allah ne taimaka ya zo abin nan ya yi karatun addini ko ya yi karatun zamani ko ya dan waye ko kaza kaza ba sai ka same shi yana cikin yan ta'adda wannan ko in zai yi ta'addanci zai yi sosai wallahi zai yi ta sosai dalili ko shine domin ya rasa wanda zai ba shi gudunmawa a rayuwa ta bangaren tarbiyyantar da shi yadda ya kamata to ta yaba zai zama dan ta'adda sosai ba baya jin tausayin kowa saboda shi ma waje tausayinsa ba aka samar masa da hanya da ya kamata ya rayu akai saboda au cikin aure akwai tausayi uwa tana tausayin da uba na tausayin da sai ga yaro ya tashi da tausayi amma ba a san abin nan ba ta rere shi akan wannan ba haka dole kawai kwanan nan na ga wani abin tsoro a asibiti irin sharan dai da ake har yanzu dai sharan nan dai na nan a wurin su gura abin da ake nufi da sharan shine matasa su fito kawai yan ba su san Allah ba ba su san manzan Allah ba su san addini ba ba su san girman iyayensu ba ba su san yan uwansu ba su fito kawai su hada kai wannan da galiyo wannan da makami kaza wannan da kawai a fita anguwa wanda aka same shi a sare shi shi yasa sai ga masu gida suna gudu suna rufe kofar gidansu Ya'yansu ne fa Ya'yansu da suka haifa su ne suka fito kuma suna hana su zama waje irin wannan daban muna zuwa asibiti sai ga wani yaro a kwanci jina-jina mala ko ta ina an sassare wala likitoci ne sun kai biyar a kan shi kowa na liki irin abin da ya samu damar likewa kawai ko ta ina kawai ya sha makami kai ne gwiwa ne fuska ne wala jini kawai da muka zo waje wala ka ga jini kawai da ke kwarara a ta fama kawai a hakan fakar kamanta wallahi idanun shi warai wallahi idanun shi warai ko da kai da kake a zaunin ma baka kai shi nutsuwa ba saboda zuciyar kawai ta riga ta bushe malam wallahi zuciyar ta riga ta bushe yana magana yana yage baki irin yage wani kwayan nan to kafin mu bar wajen sai ga 'yan sanda hilos guda sun zo kuma a hakan da tafi da shi eh kuma ya kisa ne a hakan ya kisa ne ya kashe wani wanda aka ce yana taimakon iyayensa da wa aka bai dai ba mu labarin yadda abin yake wayan suka wayan su ma wajen suka ce walla makwabcin su ne yaro makwabcin su ne wajen ya kashe mutum yayi waye hakan kafin a kawo shi asibitin yana alfahari ce ya kashe lahira don Allah wannan inda ba wani abu mana ayyana shi aka rasa shi kawai ma wato waɗansu ne suka yi suka masa bayan ya yi wannan ɗan aka bi shi aka masa wannan tsarin kama aka ɗauko shi a kawo shi asibiti ai da ka rasa shi kawai aka yi ya tafi shi ma su haɗu da wancan nan a gaban Allah ya shaƙe shi ya ce mai na maka ka kashe ni Allah ya sauwaƙe to zina tana haifar da samun yara irin wannan daga wani yaron wallahi zuciyar shi a bushe take ko alamu wani tsoron wani abu baya ji ko saboda zuciyar kawai kasar kulubu muke zuciya ta ke kashe bahiyar hijaratu au a shaddu kasuwa kamar dutse Allah ce saboda sharin yahudu wani lokaci ma zuciya ta fi dutse bushewa Allah ya sauwake mali ce wa haddu zani haddi wato ukuban mai zina in kana muhsinan in ya kasance muhsini ne me yake nufi da muhsini shine wanda ya taba yin aure aure sahihi an fahimta da kyau yayi aure aure sahihi mana ya auri mace kuma ya je zauna da ita ya tara da ita amma inda an yi auren kuma bai bata tare ba aure ya mutu to wannan ba muhsini bane kullawa kawai aka yi amma bata tare ba wannan ba muhsini bane da haka sai an samu muhsini wanda ya zanto cewa ya yi aure auren har matan ta tare kuma ya je ya abin da ita an fahimta da kyau da wannan shi nufi da musulmi zakaran au'unsa namiji ne ko mace inda har ya taɓa yin aure ta taɓa yin aure to arrajum wannan jifa za a yi kamar yadda nassin hadisi ya tabbatar don kun san nassin alkur'ani bai zo da maganan wannan jifa ba ko amma nassin hadisi shi ya zo da wannan maganan jifa din shi yasa ban san masu suka ya zai yi da wannan ba kwarai da gaske arrajim ko kuma shi kwata-kwata zai kore ya ce babu babu kashe mazinaci ma'aurati ya kore wannan to kuma nan nan- nan shirme da- da lalacewa take kuma kenan mutum zai kore wannan hatta al-maut za a jefe shi har mutuwa har mutuwa matukar mutum ya taba yin aure kuma ko da mukaddara a ce ita matar da suka yi zina da wancan nan ita ta taba yin aure abin nan shi kuma bai taba yin aure ba to shi a jefe ta shi kuma masu bulala in kuma ya taba yin aure ita ba ta taba yin aure ba sai a jefe shi shi a mara bula- shi a mata bulala an fahimci magana wa in kana gairu muhsinin in ya kasance bai taba yin aure ba fa mi'atu jalda sai a mara bulala ɗari. wani suka ce bayan bulala ɗari da ɗauri akwai maganganu akan wannan an fahimta da kyau ko suka ce akwai hadisin da ya tabbatar bayan masa bulala ɗari kuma sai a ji a gar- garkame shi na shekara a gidan kaso kaga an nesanta shi bayan bulala an nesanta shi da matan ma yaje ya zauna gidan maza ba haka ake faɗan- faɗa mu wajen ba gidan maza nam sai me alƙazafu malai ce na biyu shi ne ƙazafi menene ƙazafi wa huwa ramyul insanu bilfahishati malai ce ma'anan ƙazafi shi ne ka jefi mutum da alfasha ka jefi mutum da alfasha da alfasha wa huwa haramun wannan haramun ne illa bi shuhudi thabita ko sai dai inda shaidu waɗanda suka zanto tabbatattu amma haka kawai ka ce wane ya yi zina ko wance ta yi zina to wannan mutum ya jefi mutum da alfasha ko wane mazinaci ne ko wane mazinaci ya ce an fahimta da kyau ko kaga wane ya yi zina daban wane mazinaci ne daban wance ta yi zina daban wance mazinaci ya ce daban an fahimta- an fahimci maganar da kyau haka idan mutum ya jefi mutum da wannan wani ya jefi wani da wannan to ya yi masa kazafi yanzu kai tsaye kawai abinda za a dauka ya yi kazafi me za ta warware wannan cewa ba kazafi ya masa ba sai in ya zo da shaidu guda hudu an fahimta da kyau sai ya zo da shaidu guda hudu wahiyar arba'atu udul malai ce shi ne a samu adilai wanda za su faɗi gaskiya shi ne adalci a samu mutum hudu e tabbas abinda wani ya faɗa haka ne na biyu ma ya ce e tabbas abinda wani ma ya faɗa haka ne na uku ma ya ce e na hudu ma haka to in dai har aka samu wannan to ya kubuta yanzu ba kazafi ba ne yanzu bai- ba kazafi ya yi ba ya kubu- ya kubutar da kansa kuma daga kuma wani ganin haddi amma in mutum bai zo da wannan ba to tabbas ya yi kazafi to kaga irin maganganu da ke fita cikin bakin mutane wargaza din nan matsala ce an fahimta da kyau ko haka kawai mutum ya ce wane ai mazinaci ne ai wane mazinaci ya ce ai wace yawanta da take kaza kaza din nan ai zina take alhali kuma zaka samu wata wallahi ba ta wannan zina sai dai yawon kawai na galantoyi amma ba ta yi to ko da tana yi kai ka faɗi wannan ba tare da ka gani ba ƙazafi ne ko da zinan take yi misali to amma kuma kai baka ganta tana zinan ba to ka faɗi wannan kuma ƙazafi ne bulala tamanin yana na a tare da mutum tun da an ce misali kawai ko ka ji ana faɗa ko ka za kai ma ka faɗa ka kai ƙazafi ko to sai ya zanto cewa ba tare da kaganta ba amma ka bi bakin mutane da suke faɗa kai ma ka faɗa to ka yi kazafin da za ka bulala tamanin wannan haddin na na abinka iyaka yanzu in- an- in kotu ba ta kama ka ko wayansu jami'an tsaro ba su kama ka suka kai kai kotu aka maka bulala ba to sai kai sauri ka tuba ka je ka nemi yafiyanta ko ka nemi yafiyansa namiji ne ce na na miki kazafi amma da Allah ki hakuri na faɗa miki kalmomin da bai dace ba ko da baka fito ka fili ka ce na ce kaza ba ce wallahi wance na miki laifi da Allah ki hakuri ki yafe ni saboda me ka shiga cikin mene mutuncinta shi ko mutunci ranar tashin kiyama abin karban haƙi ne domin duk wanda ka da mutuncinsa wallahi ranar tashin kiyama yana jira ya karbi haƙƙinsa wajen ka abin yana da abin tsoro Allah ya sauwai malai ce wa haddul kazafi bidun shuhudin haddin kazafi ba tare da shaidu da aka samu ba 80 jalda da ya bulala 80 ne na uku sharbul kamri shan giya wal mukaddari hakan nan kayan maye shine mukaddar wato giya da aka ce kamr ita na ta riga santa da wancan suna da wannan da yanayi da aka sani tun dacan shine ko dai ayi giya na dabino ko dai ayi na zuma hadda wannan zuman suna tasrifin sa su yi giya da shi a baya can ko dai ayi na dawa da aka sani burkutu ko to in ka wa'annan su ne gangariyan giya da aka sani tun jahiliya to amma wa'annan mukhaddarat su ne suka hada su kwaya su sholi su wiwi su waye to su ne mukhaddarat to kaga su kuma suna daukan ma'anan ita wannan giyar ce an fahimci maganar da kyau ko to da haka shi yasa malam da yace shibul khamri wal mukhaddarat wato shan giya da sauran kayan maye kawai wa huwa kullu ma khamara al-aqra malai ce shine dukkanin abin da zai rikita hankali duk abin da zai rikita hankali wa askara ya sa maye qaliluhu aw kathiruhu sawa'u wa qaliluhu ko fa qaliluhu na'am fa qaliluhu aw kathiruhu kadan dinsa ko kuma mai yawarsa sawa'un daidai yake shi yasa wancan hadisin mani ma askara abinan hadisin ya dan kwanta mun karam har wani ya tambaye ni kwanakin ba kan hadisin nan yake ce shi ba bai gane mene ma'anarsa ba ba wallah ban ji larabcin da ya fita mun bane ma askara to a na aka ruwayan kenan na jin haka yanzu amma na haka ban gane shi haka yanzu to kaɗan dinsa da mai yawansa dai shine mene haramun karkace ai wani ɗan kaɗan ne to giya ko da cikin koka mene ne kwankwalati ne to haramun ne na'am ma'askar yawwa to kaga wannan shi ne na ji yanzu larabcin ya kama ne an banci magana da kyau kusan sigar haka ta zo da haka ko da cikin kwankwalati ne wannan haramun ne daidai take da mai haramcinta daidai take da cikin kwalba shi ne ma'anan kaɗan ɗinta ba ya sa cewa a ce ba haramun ba ne da haka daidai take da mai yawan tunda dukkaninsu menene maye ne dukkaninsu kayan maye ne wa huwa haramun malaici haramun ne giya wani wani wani wani wani wani abun nan kenan kuma da yanzu malai ya ya durbe cikin al'umma ka duba kwanan nan wata hizba abin nan ko ga jihar Kano ne an hasko shi sun kama katon katon katon katon mota jirgin giya an hauro da itarewa giya kuma an kawo ne masu su sha mutane su sha wani ba mamaki ta dalilin wannan motar giyan wallahi ranar da faru na kayan maye da bai santa ba saboda kullum samun population ake na mutane waɗanda suke shiga cikin shan giya da ba su sha da ba su sha amma yanzu sun fara da haka mutum sai je fara ɗan kaɗan an kwanan biyu taɓa ɗan kaɗan da haka da haka har zama oga wannan kuma yana daga cikin abin da shi ma kawai ya ishe mu ya yawaita mana ta'addanci a tsakaninmu shi ma kawai wallahi shi kadai ya isa yawaita ta'addanci a cikinmu domin mutumin da ya shiga ya sha kayan maye a bai san me yake ba Allah ya sauwake da haka mu yi kokari mu janye al'ummanmu daga kan wannan abun nan din kuma wallahi gagarumin wanda za ta yi wannan abun cikin kankanin lokaci ta hana wannan abin ita ce gwamnati wallahi ita kuma abin tambaya ne a gaban Allah ran tashin kiyama aka bari ta bar mutanenta al'ummar da Allah ya danka haƙƙi a hannunsu ta bar su suka la kokolwarsu ya lalace wadansu sakamakon wannan suka bar sana'a wadansu suka bar ibada wadansu suka bayan sun bar waɗannan muhimman al'amura kuma suka koma yin waɗansu munanan ayyuka kuma domin shaidan ba zai barka ka bar ka abin nan ka yi ta abubuwa na shirme kuma ba ka yi abubuwa munana ba daga lokacin da ya saka munan aiki to dai abin nan an fahimta da kyau ku ya hana ka kyawun aiki to zai saka wannan in ya saka munan aiki kuma to zai hana ka kyawun aiki zai hana ka daga in al'umma da za a ce gwamnati za ta tsaya yanzu ku duba wallahi na san sakamakon wani dan abin da aka yi na ƙara ma kwaya kuɗi ya sa waɗansu sun bar kwaya kawai ƙara mata kuɗi aka yi a zamanin marigayi shugaban ƙasa buhari ko aka ƙara ma kwaya ta yadda ka ɗauki naira dubu ka za ka je a baka ɗan kaɗan wanda ma ba zai sheka ba wani wallahi daga nan ya sallame ta ta dalilin wannan to me kake tsammani da an janye da an janye a ce kwata-kwata babu ita mutum ya neme ta ma bai samu ballon tana sha aka sai a zauna lafiya naka samun da suke yi shi yasa kuma ba hali a zo da ita inda mutane suke inda al'umma suke sai ta bi hanyoyin da aka yarda ta shigo din saboda kowane hanya akwai jami'i da ke kula da rayuwar al'umma da wannan jami'in kaga su da su ba da dama kenan a shigo da ita domin da su bude bude da su bude ko'ina kai kafin ta iso wallahi sun san da zuwanta kafin ta iso inda al'umma take a sayar musu wallahi sun san da zuwanta saboda hanya aka biyo da ita ba ba jirgin sama aka zo aka sauke ta ba kuma cikin daji aka biyo da ita ba kan hanya aka biyo da ita a babban mota in kwaya ne haka ne yanzu in wayannan masu kama kwayan nan suka ce za su yakin su kwayan da za su kama hanya kwayan wasa ne wallahi ba kwayan wasa bane amma in ba a hana wannan ba dole ta'addanci ya waita cikin al'umma kuma dole abin tambaya ne a gaban Allah duk wanda ya bari wallahi ko sa aka yada wannan barna aka lalata kokwalan yara matasa aka hana su karatun addini aka hana su karatun zamani aka imautar da kokwalwansu wallahi tallahi zaka je kai bayanin dalilin da yasa kasa wani ya haukace ran tashin kiyama wallahi zaka yi bayani a gaban Allah sai Allah ya tambaye ka wallahi wannan Allah ba zai bar wannan abin ya wuce a banza ba duk mai kishin al'ummarsa ba zai yarda al'ummarsa ta lalace ba amma ba ka kishin al'ummankar ta lalace ta tabarbare oho ba ruwanka ba ka sani ba kuma wallahi zai zo shafe ka domin wallahi ba ka isa ka ba da dama wannan abu sai danginka wallahi ya waɗansu sun shiga sun shiga wannan bala'i ko kai wallahi wani lokaci har ɗan da ka haifa wallahi sai ya zo ya faɗa gashi yana gani manyan da suka bari ɗin abun na ci gaba wanda suke da dama su taka abin suka ki ƴaƴansu za ka samu sun zama sun zama ƴan maye saboda ka gane cewa abin ba wai kawai waɗansu mutane zai shafa babban da kai tun da dai ɓarna ce ka bari ta shigo ko to shi kenan aje amma an ka tare sai Allah ya tare ma in ka hana sai Allah ya hana ma amma ka ba da dama shi kenan Allah ka shirye mu to shi ne malike cewa haddin shan giya wa hadduhu 80 jalda duk wanda ya sha giya bulala 80 ne haddinsa yan uwa mu akura nan saboda lokaci Allah kai mu darasi na gobe sai mu tashi akan as-sarika wa alaikum assalam wajen kada bina eh wa huwa ramiyu shine jiba ko al-insanu na mutum ba shi da albasha to albasha ya dankanci abubuwa domin abubuwa da dama za ka yi cewa sun ita alfasha ta tattali dukkan waɗansu laifuka da manya da kanana to sai dai kuma akwai wanda shari'a take nufi kaga daga ciki alfasha yana cikin zina ka jibi mutum da kalman zina yana daga cikin jibi mutum da kalman sa alfasha ne kaga ya ji ka jibi mutum da da da da da menene dan abin nan ko dan me ma zan ci dan luwadi do alfasha ne an fahimta ga sunan dai ga sunan dai ba da haka ba ta takaituwa kawai kan kalmar zina duk wanda za ka ɓata shi da wata mummunan abin da musulunci munan abin da wannan alfasha ne kuma alhali bayi an gane wa alaikum salam ya shafi wanda ake yin haji a kan kawai zai zai rufe zama da makwabta
kamar yaya
duk abin da ake yin haji a kai eh yawa duk abin da ake haddi akai kamar sata kenan kamar luwadi kenan an gane yawa waɗannan shikenan Allah samu dace ina makaranta da Allah ba mu lada kurakuran mu lafiya mana اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واغفر لنا ولوهمنا وأنت خير الراحمين واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يكون حساب واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمون وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين